بسم الله الرحمن الرحيم
babu ma zuzu ummiya wala adami min qira'ati babu abin da yake isarwa wanda yake bai iya karatu ba wanda yake ba balarabe ba na daga karatu
lawa bin bakiyat abarna qalil an humayd al-araj an muhammad bin munkadir an jabir bin abdullah qala jabir ibn abdullahi ya ce arada alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu ana naqra'u al-qur'ana alhali muna karanta qur'ani min al-arabi wal ajami a cikin mu akwai wanda yake bakon balarabe da kuma wanda yake ma asalin ba balarabe bane na'am qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u ku karanta karatu kullun hasan duk yadda kuka karanta ya yi kyau ba a matsa ba cewa lalle wanda ba balarabe ba sai ya karatu ya dace lalle da yanda balarabe yake
wa qalu inna fi sama'an akwai waɗanda za su zo nan gaba da za su ringa daidaita karatun Qur'ani irin yadda ake daidaita kyamro ta'ajjalunahu wa la ta'ajjalunahu ita ajjalunahu da suna gaggauta shi wato suna yin haka don su birga a sannan akan a ce ai sun iya wala ta'ajjalunahu ba sa yi don lahira don nan gaba
Amr bin Salih ibn Abdullah bin Wahab أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سعادة عن وفاء بن شريح السلبي عن سعد بن سعد السائبي قال na salim da sa'ad sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce رد علينا رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu wata rana قال نقرأ na katare alhali muna kwa- wato karatu tsakaninmu قال yace الحمد لله ina godiya ga Allah كتاب الله واحد littafin Allah ɗaya ne وفيكم الأحمر ana samun wanda yake ja a cikin ku ana samun fari ana samun baki اقرأه قبل أن يقرأ ku tsaya ku karanta Qur'ani kafin a ce wasu su zo su ce za su karanta Qur'ani يقيمونه كما يقوم da su za su ringa daidaita karatun irin yadda ake daidaita kibiya
يتعجل أجره ولا suna neman gaggauta ladan karatun ba sa bari sai lahira sa samu suna neman gaggauta ladan karatun ba sa bari cewa sai a lahira sa samu shi yasa sun fi kowa gwaninta wajen karatun amma ina manufar ba Allah ba
عن عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وشيب بن الجراح أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد دالاني.
عن إبراهيم السكاسكي saksaki an Abdullahi da Abi Awfa qal Abdullahi da Abi Awfa Allah ya kare da gare su yace جاء رجل إلى النبي wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ni hakika ni ba ni iko in riki wani abu daga Qur'ani in na tashi karatun Qur'ani abun kasawa nake فعلمني ما جئت ina so ka sanar da ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da zai wadatar da ni zai isar da ni daga Qur'ani قال sai ya ce ko abin da zai wadatar da ni in shi ma na karanta ban karanta Qur'ani ba shikenan sai manzo Allah ya ce ce ne subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla la hawla la quwwata illa billah
قال Mm.
يا رسول الله هذا لله كمالي sai mutumin ya ce, Ya Rasulallah, wannan duk abin da aka faɗa, yabo ne da tsarkakewa ga Allah, to ni kuma menene nawa?
قال قل Sai manzala ce ce ni Allahumma rahamni warzuqni wa afini wa hadini. Allah ka ji kaina ka azurta ni ka yi min rangwame ka ba ni lafiya ka shiryar da ni.
فلما قام A yayin da ya miƙe sai ya ringa lissafawa da hannunsa. Inda aka koya masa yana lissafawa.
قال رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, ما هذا amma wannan hakika ya cika hannunsa daga alheri
na Abu Tawbata Rabi bin Nafi Abbana Abu Ishaq Al Fazariya an Humayrin Al Hasani an Jabir bin Abdullah qal mm. ya ce kanu sallata tawwa mun kasance muna sallar ta nafila da qiyama wa muna addu'a a tsaye da a zaune sabiru muna tasbihi a halin ruku da halin sujada
na Musa bin Isma'ila barna Ammaru an Humayrin mislahu lam yazkur tawwa da ambaci nafilar ba ala ya ce kan Al Hasan yaqulu zuhur wal asri imaman
hassanul basari ya kasance yana karatu a sallar azahar ko la'asar daidai shine liman koko yana sallah ne bayan liman yana karanta fatiha ba barin fatiha yana tasbihi yana takabiri yana la ilaha illallah yakan dade a sallah azhar gurgurdan yanda za a karanta suratu qaf ko yanda za a karanta suratu zariyati
babu tamamin tasbiri babin cikakken bara na Sulaiman ibn Harbi akwai amma da an gaila na bin jarida an mutarrafin qal
Mudarrifu ya ce, Na yi sallah ni da Imran ibn Husainin Allah ya ƙara da gare shi, bayan sai na Ali da Abi Dalib Allah ya ƙara da gare shi. Sai na Ali ya kasance idan ya sujada zai sujada yakan yi kabbara. Idan zai ruku'u ma yana kabbara. Idan zai miƙe daga raka'a biyu bayan ya yi zama na farko yana yin kabbara. Yayin da aka yi sallama, kaza imranu biya dayya sai imranu ya kama hannuna Waƙala.
ya ce kasalla haza qabalu ibala au qala laqad salla bina haza qibala salati muhammadin sallallahu alaihi wasallam na'am sai ya ce hakika wannan yayi sallah irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko hakika wannan yayi mana sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka ga mana sallar nan haka manzo Allah yake mana sallah
na amr bin usman abarna abu abi wa baqiyat an shu'aib an zuhuri qala abarni abu bakr bin abdurrahman wa abu salamata anna abu hurairah kana kafir fi kulli salatin min al-maktubati Aba Hurairah ta ce yana kabbara a kowace sallah daga sallah ta farilla wa gairiha da wadda ma ba ta farilla ba.
kabir hina yaqum Yana yin kabbara yayin da ya miƙe thumma yukabbiru hina wato yaqum.
yayin fara karatu haka nan kuma wato yayin fara sallah. Sannan yana sake wata kabbara lokacin da zai tafi ruku'u.
thumma yaqulu Sannan in zai ɗago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu.
thumma yaqulu Sannan kuma ya ce rabana wa lakal hamdu kafin ya sujada.
thumma yaqulu Allahu akbar sannan kuma ya ce Allahu akbar lokacin da yake sunkuyawa yana mai sujada thumma yukabbiru hina sannan yana yaqum.
sake kabbara yayin da yake daga kansa daga sujadar Thumma yukabbiru hina yaqum.
sannan yana sake kabbara lokacin da yake sujada sujada ta biyu ثم يكبر حين يرفع رأسه sannan yana sake kabbara lokacin da ya dago kansa daga sujada ta biyu ثم يكبر حين يقوم من الجلوس sannan kuma yana yin kabbara lokacin da yake miƙewa daga zama تيني a raka'a biyu يفعل ذلك في كل ركعة yana aikata yadda aka faɗa a kowace raka'a فيخرج من الصلاة har sai ya gama daga sallah ثم يقول حين ينصرف sannan ya ce lokacin da ya gama sallah والذي نفسي na بيده rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa إني haƙiƙa ni na fi ku kusa ce kamanci da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin ku ba wanda ya fi ni kama da sallar manzo Allah yin sallah wadda ta fi kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إن كان هذه الصلاة gamarin da sha'anin wannan ta kasance ita ce sallarsa فارق الدنيا har ya rabu da duniya على أبو داود Abu Dawud ya ce يسأله مالك والزهدي wa gairuhuma an zuhuri an ali ibn husayn a wannan magana ta ƙarshe Zub- Ma- imam malik da zubaidi da waninsu suna sanyawa da agarwa zuhuri daga ali ibn husayn wato ali zainul abidin
وافق عبد الأعلى معمر شعيب بن أبي حمزة abdul ala ya- da arwayarsa daga ma'amaru ya dace da yanda shu'aib ibn abi hamza ta ya ruwaito daga zuhuri
السلام عمرو بن بشار وابن المثنى قال أخبرنا أبو داود أخبرنا شعيب to ubatu an al-hasan ibn imran قال ابن بشار الشامي قال مم.
أبو داود أبو عبد الله الأسقلاني عن مم.
ابن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله ya yi عليه sallah وسلم tare da manzo sallallahu alaihi wasallama وكان لا يتم التكبيرة Ah, ya kasance ba duk inda ake sauran mutane suke kabara shi yake ba.
قال أبو داود Abu Dawud ya ce, معناه إذا abin da ake nufi da wannan, ركوعه wakacin da ya dago kansa daga ruku'u, وأراد أن يسجد ya nufin yi zai sujada لم يكبر baya kabbara sai ya tafi haka.
وإذا قام من السجود Idan kuma ya taso daga sujada nan ma shi baya kabbara.
باب كيف يدور ركبتيه قبل يديه Babu, Aka- wanda ya tafi sujada ake so ya ajiye gwiwoyin kafarsa kafin a ce ya ajiye kafin hannunsa akan ƙasa.
حدثنا حسين بن علي وحسين بن عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون انبانا شريف عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن هجر قال wa'il ibn hujirin ya ce رايت النبي na ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai sujada yakan fara ɗora gwiwoyinsa kafin ya ɗora hannayensa واذا نهض idan zai miƙe yakan fara ɗaga hannayensa kafin ya ɗaga gwiwoyinsa ya zama gwiwoyin sun fi daɗewa kenan su suke fara zuwa ƙas kuma su ne a ƙarshe wajen ɗagowa حدثنا محمد بن معمر أخبرنا حجاج بن منحال أخبرنا حمام أخبرنا محمد بن زرادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallama وذكر حديث الصلاة ya ambaci hadisin sallah قال ya ce فلما سجد yayin da ya sujada وقعتا ركبتاه kafa gwiwoyinsa suka fara zuwa zuwa ƙas قبل أن يقع an taƙa kafa kafin a ce tafukansa sun je قال حمام أخبرنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا kamar wannan hadisin da ya gabata وفي حديث أحدهما Mhm, a cikin hadisin ɗayansu na kyakkyawan zaton cewa hadisin Muhammad ibn Juhadata ne وإذا نهض نهض idan zai miƙe yana miƙewa bisa gwiwoyinsa اعتمد على كفه ya ci- ya dogara bisa cinyarsa wato sai ya ɗora hannu akan cinya kafin ya gama miƙewa
حدثنا سعيد بن منصور اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ya Abu Huraira Allah ya ƙara da gare shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تجد احدكم idan ɗayan ku zai sujada ولا يبرك كما يبرك kai البئير ya ce zai durƙusa irin yanda raƙumi ke durƙusawa وليضع يديه قبل ya ركبتيه.
fara ɗora hannayensa a kan ƙas kafin a ce ya ɗora gwiwoyinsa. Shi ya sa da ruwayar saɓanin ruwayoyin da aka faɗa a sama, kuma wanda wannan ruwayar ta fi inganci.
حدثنا وتبر بن سعيد اخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال Abu Huraira Allah ya ƙara da a gare shi ya ce, قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, أعتمد عليكم في صلاتك ya ɗayanku daidai ne ɗayanku ya nufi a sallarsa, يبرك كما يبرك ya ringa البئير.
durƙusawa irin yadda ra- raƙumi yake durƙusawa.
باب النفور في الفرد babin idan mutum zai tashi a raka'a ta ɗaya ko ta uku wato raka'a da take mara
حدثنا مسدد اخبرنا اسماعيل عن ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي كلابه قال yace جاءنا ابو سليمان Abu Sulaiman shi ne Malik ibn al-Huwayrith ya zo mana izuwa masallacin nan namu فقال yace da mu والله اني لاصلي بكم wallahi zan muku sallah ما اريد ba الصلاه wai dan in sallah bane لكني اريد sai dai ina so in nuna muku irin yanda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah ya- ya- yake sallah قال yace قلت لابي nace da abi kilaba كيف صلى yayi yayi muku sallah قال yace مثل صلاه شيخنا kamar yadda dattijan nan namu yake mana sallah يعني امر بن سلمة yana nufin Abraham na Salama limamin su وذكر انه كان اذا رفع ya san ya amma cewa idan ya daga kansa daga sujjada ta ƙarshe a raka'a ta biyu قعد yakan zauna ثم قام sannan ya miƙe wato yakan zo da jalsatul istirahati
حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي كلابة قال mm, yace جاءنا أبو سلمة Abu Sulaiman shi ne Malikun al ya zo mana a zuwa masallacin nan فقال yace والله إني لو wallahi zan muku sallah ما أريد ba wai da nufi na in sallah ba ولكني sai dai ina son in nuna muku yadda na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah قال yace فقال ترك ya zauna a raka'a ta farko yayin da ya daga kansa daga sujada ta ƙarshe
مستدر أخبرنا وشيم عن خالد عن أبي كلابة عن مالك بن الويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana mara a sallar sa raka'a ta bi- ta farko ko ta uku لم ينهض ba miƙewa حتى يستوي sai قائما ya daidaita a zaune
باب الإسعاء بين السجلتين babin zaman samarkwace a tsakanin sujada biyu
حدثنا ابن معين اخبرنا حجاج بن محمد عن بن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس يقول naji dawusu yana cewa قلنا لابن عباس mun ce da Abdullahi Abbas mun ga wasu in sun daga daga sujada wato sai su zauna akan da- digadigansu su zauna akan kafafunsu فقال هي سنه yace ai wannan shine tsari ala Yace- inna lana rabu tafa'an bin rajuli mu sai mu ringa ganin in mutum ya haka kamar yayi wata wauta ne
albuna Abdullahi ibn Abbas yace wannan shine tsarin annabin ka sallallahu alaihi wasallam
ba ma ya kulu idza rafa rasu min ruku babin abinda ake so a faɗa in an dago daga ruku'u na Muhammad bin Isa barna Abdullah bin Numair wa Abu Muawiya tawkin wa Muhammad bin Ubayd kulluhum anil amash an ubayd ibn al-hasani sami'tu abdullah ibn abi awfa yaqul yana cewa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daga kansa daga ruku'u yaqulu yakan ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد al Abu Dawud Abu Dawud yace al Sufyan Siranu Sauri ya ce da Subatul Hajjaji da Ubaid ibn Abil Hassani da ya bannan hadisin laysa fihi ba'da ruku ba a ce ba ruku'u ba.
al Sufyan Sufyanu ya ce lakina sha'ab shaykh Ubaida Abul Hassani mun gama da shi Ubaidu Abul Hassani ba'du daga baya lam yakun fihi ba'da ruku bai faɗa ba cewa bayan ruku'u kamar duk dagowa da manzo Allah ya yakan yi addu'a kenan.
al Abu Dawud Abu Dawud ya ce Subatu Arbatu hadisi daga Abi Israta daga Abashi daga Ubaid al ba'da ruku ya ce bayan ruku'u shi a tasarwa ya bayyana cewa a bayan ruku'u ne kadai yake wannan addu'a.
نعم عمر بن الفضل الحوراني وعبرنا الوليد حا وحدثنا محمود بن خالد حدثنا ابو مسلم ها تحويلي عمر بن سرهم عبرنا بشر بن بكر ها تحويلي عبرنا محمد بن مسعود عبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد dukkan su العزيز su hudun sun ruwaito hadisin daga Sa'id bin Abdul Aziz daga Adi Ibn Qais عن أبعات بن daga kasa ta bin Yahya daga Abi Sa'id al-Khudri أن رسول الله shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance يقول yayin da yake cewa الله لما حمده sami Allahu liman hamidahu yakan ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i قال مؤمن amma shi ma'ammalu a tasa ruwayar mil as-samawati ba mil as-sama'i ba wa mil al-ari wa mil ma shita min shay'in ba'du ahla sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdu la mani alima adaita زاد محمود mahmud a tasa ruwaya dadin wala mu'talima manata متفقون sannan kuma duk sun gamu akan wannan karashin wala fa'uzal jadd minkal jadd
قال بشرون bishru yace rabbana lakal hamdu لم يقل اللهم bai ce allahumma rabbana lakal hamdu ba لم يقل محمود اللهم a shi ko Mahmudu a tasar ruwa bai ce Allahumma ba cewa ya rabbana lakal hamdu الحمد yace rabbana wa lakal hamdu shi da ƙarin wawi rabbana wa lakal hamdu
رواه الوليد بن مسلم shi bishiru gaba ɗaya tasar ruwa ba Allahumma ba wawo ba rabbana lakal hamdu shi ko Mahmudu rabbana wa lakal hamdu ya mu shi Mahmudu rabbana wa lakal hamdu yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu ba wal da yanfa'u zal jaddi minkal jaddu duk wata sa'a da wani yake da ita sa'a nan ba za ta kai masa ba sai in kai ka kai masa sa'a sa'a ta zo ga bawa daga wajen Allah Allah ya kaddara cewa bawa yana da sa'a shine ko duk wani kokari na dan adam ko ba inda kokarin zai kai shi sai in Allah ya kai wannan kokarin nasa sai kokarin nasa ya kai to sai shi yasa sai ka fi kowa fita da wuri amma wanda ya fito daga bayan ya zama shi ya samu saboda shi Allah ya nufa الله أكبر. رواه الوليد بن مسلم عن سعيد mm.
قال اللهم ربنا لك الحمد تو.
لك الله ولا مطيع لما منعت ايضا mhm.
قال ابو داود ولم يجي به الا ابو مسعود da wanda ya zo da wannan sai abu musirin عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن an su bayyin an abi salihu sammani an abi hurairata رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce اذا قال الامام idan liman yace sami Allahu liman hamidahu to ku ku ce Allahu rabbana lakal hamdu انه من وافق قوله قول الملائكه wanda fadin sa haka ya dace da fadin mala'iku فلو ما a gafarta masa baki ɗaya abin da ya gabata daga laifuffukansa حدثنا بشر بن عمار اخبرنا اسفار عن مدرس عن عامر قال ya ce لا يقول القوم خلف الامام سمع الله ولمن حمده ba daidai ba ne mamumai da suke bayan liman in liman ya ɗaga daga ruku'u su ce sami Allahu liman hamidahu ولكن يقولون ربنا لك sai dai za su ce rabbana lakal hamdu wanda hadisin kyakkyawa ne amma kuma gashi iyakarsa tabi'i dan amiru amiru sha'abi tabi'i ne ba sahabi ba ma amma sai zama wannan yanda ya faɗa din ana ganin cewa ba za ta ya faɗa daga gaban kansa ba dole sai ya ji daga sahabbai su ma kuma za su faɗa ba shi yasa za a ɗauka kamar hadisi ne mursali wa kullu za an tabi'i mursalu لا رابع جزم له والأول سها فيه النووي الوقفة والفرق فيه واره لا يهفى yadda Suyudi yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi yasa wannan da yadda ya faɗa dinnan ya dace da fahimtar malikawa da fahimtar mafi yawan malamai amma Jalaluddin Suyudi shi a wajen sai ce mamu ma fa zai ce sabi Allahu liman hamidan hayye risala musamman akan haka yake cewa ai hujjojin da suka zo na cewa mamu ya faɗa haka sun fi hujjojin da suka zo na cewa mamu ba zai faɗa ba amma dai duk sauran malamai sun tafi akan cewa ba magana ce da ake sa ake son mamu ya faɗa ba a magana ce da liman ne kaɗai zai faɗa to shi mamu ya ce rabbana lakal hamdu to babu du'a bai na sai da tani babu yin addu'a tsakanin sujadu biyu in ya gama sujada ta farko ya dauko ya zauna ya dago ya zauna kafin ya tafi ta biyu ya addu'a السلام عمر بن مسعود أخبرنا زيد بن الكباتي أخبرنا كامل أبو العلاء بن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
Sannan Abbas ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam kan ce yana karanta wannan tsakanin sajidu biyu, Allahumma gafirli warhamni wa afini wa adini wa rzuqni.
Babu rafa'in nisa'i za kunna ma'al imami.
Babu yanda ya dace mata su daga kansu idan suna bin liman suna bayan maza. ya ya dace su daga kawunansu daga sujjada.
Na Muhammad bin Mutawakkil Asqalani wa Barana Abdul Razzaq Bana Ma'mar an Abdullah bin Muslim a cikin Zuhri an Maula li Asma bint Abi Bakar an Asma bint Abi Bakar qalat Sayyida Asma'u ya sayyida Abi Bakar Allah ya kare yadda a gare su qalat tace ni Rasulullahi Naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wadda da a cikin ku ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira katta ce za ta daga kanta har sai maza sun gama daga kawunansu rayat an yaraina min auratar zali don gudun kada su ga wani abu daga al'auran maza in suka dago kansu maza alhali suna halin sujjada ta yi su ga wani abu daga al'auran maza To a wajen sallah ma kenan aka ce mata su kiyaye daga mace sun ga wani abu daga al'auran maza to ballantana ba a sallah ba.
Babu dolin kiyamin Babu kuma bayan sajadatain.
tsawon a tsawon tsayuwa da ake in an daga daga ruku. In an daga daga ruku kafin a tafi sujada gwargwadon ka ake so a dade a tsaye. Haka nan kuma in an ɗago daga sujada ta farko, kafin a tafi ga sujada ta biyu, gwargwaron ƙaƙa ake so a daɗe a zaune.
حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sujjadarsa da ruku'unsa da zaman da yake tsakanin sujada da ah, duk kusan daidai yake. in ya ɗago daga ruku'u daɗe wanda yake a tsaye kafin ya tafi sujjada kusan daɗe wanda yake a ruku'u haka da in yi sujjada in ya ɗago ya zauna kafin ya tafi sujjada ta biyu daɗe wanda yake a wannan zaman kusan daɗe wanda yake a sujjada
إسلام بن إسماعيل أخبرنا عمار أنبانا ثابت وحمير عن أنس قال da Anas bin Malik Allah ya ƙara da gare shi yace ما صليت خلف رجل أوجز صلاة النبي ban taɓa sallah ba bayan wani mutum da yake ya fi takaita sallah fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam amma tare da takaitawa ta sai yana cika ta
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya miƙe idan yace sami Allahu liman hamidahu yakan miƙe ya tsaya ya dade أنا أقول hammanin ga cewa ko ya ɗimuwa ne ya manta ne ya ɗauka tsayuwar karatu ce ثم يخبره sannan ya kabbara ya tafi sujjada كان يقول بين يقول بين ya kasance yakan dade a zaune tsakanin sujjadu biyu أنا أقول قد hammanin ga cewa ko ya yi ɗimuwa ne
أنا مسدد وأبو كامل دخل حديث لما في الآخر قال أخبرنا أبو أوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال bara ibn azib Allah ya kare da gare shi yace سمعت محمدا na maka duba ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو كامل رسول الله Mhm, na maka duba ga sallar manzo shi ya taso wacce ba Muhammad wani ko Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلاته a sallah فوجدت قيامه sai na sami tsayuwarsa ركعته kamar dadewar da yake a ruku'u وسجدته kamar dadewar da yake a sujada da واعتداله daidaitar da في yake ركعته a ba- a ruku'u كسجدته kamar dadewar da yake a sujada وجلس في بين السجدتين da kuma zaman da yake tsakanin sajado والسجدتين da sujadarsa ta biyu والتسليم والانصراف da kuma والسواعد.
wato tsakanin sallama da tashi kam kusa suke da daidai Mm.
duk wannan yanda yake dadewa kusan ɗaya ne Mm. على أبو داود abu dawuda ya ce على مسدد musaddadu a tasar ruwa ya ce waye هو faraka'atahu wa tidalahu bainar raka'ataini fasajdatahu fajalsatahu bainas sajdataini fasajdatahu fajalsatahu bainas sajdataini التسليم والانصراف qariban min as-sawa'i wato da sami dadewar da yake a ruku'u da dadewar da yake in ya miƙe da dadewar da yake a zaman da yake tsakanin rak- ah, raka'a biyu da miƙewarsa da kuma sujjadar da yake ta farko da zaman da yake tsakanin sujjadar guda biyu da sujjadar da yake ta biyu da zaman da yake tsakanin wato sallamarsa da tashi duk kusan ɗaya ne dadewar da yake kusan duk ɗaya ne
باب
babu salatu wallahi yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi babu meye hukuncin sallar wanda baya daidaita bayansa a ruku'u ko sujjada نافس بن عمر النمري أخبرنا شعبة عن سليمان عن أمارة بن أمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال Abu Mas'ud al-Badari yace قال رسول الله صلى الله Manzala sallallahu alaihi wasallam yace لا تجد صلاة الرجل sallan mutum ba ta isan masa حتى يقيم ظهره في sai ya الركوع daidaita bayansa a halin ruku'u da halin sujjada
نقع النبي أخبرنا أنس عن ابن أياد ha tahwili ba da sadabul musanna da saniya ibn sa'id هذا لفظ المسلم wannan lafazin da ibn musanna ya rawaita hadisin da shi من سعيد بن أبي سعيد an abihi an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci فدخل sai wani رجل mutum ya shigo فصلى ya sallah ثم جاء sannan ya zo فسلم على رسول yau الله gai da manzo Allah ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam رد رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa radin sallama yace wa qala yace da shi bayan ya masa radin sallama irji ka koma ka sake sallah فإنك لم wannan sallar da kai ba ta yi ba ba kai sallah ba ترد على الرجل mutumin ya koma da baya فصلى كما ya sake ya sallah kamar yadda ya sallah da farko ثم جاء إلى النبي sai ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama عليه eh eh, manzo Allah ya- ya amsa masa sallama قال له رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa da shi السلام eh وعليك السلام wa alaikas salam ثم قال sannan صلي.
yace ka koma ka sake sallah إنك لم تصلي hakika wannan sallar da kai ba sallah bace فعل ذلك الثلاث mutumin nan ya yana aikata haka sau uku قال الرجل a na ukun ne sai mutumin yace da manzo sallallahu alaihi wasallam بالحق na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ما أسن غير هذا ni dai iyaka sallar da na iya kenan فعلمني fa'allimni shi yasa ka sanar da ni قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi إذا قمت إلى الصلاة idan ka tashi zaka yi sallah kai kabbara ثم قرأ sannan karanta abin da ya sauka tare da kai daga Qur'ani ثم ركع sannan kai ruku'u ثم إن راكع haka da nutsu ka samu nutsuwa a halin ruku'u ثم ارفع sannan ka daga kanka daga ruku'u لا تعتد لقائما haka daidaita a tsaye مسجد sannan kai sujada تطمئن haka قائما samu nutsuwa a halin sujada المجلس sannan ka zauna تطمئن haka جالسا samu nutsuwa a zaune بعد ذلك sannan ka aikata yadda aka faɗa a baki ɗayan sallarka قال الق- قال ابو داود ابو داود yace قال القانبي القانبي yace an sa'id ibn abi sa'id al-baqburi daga sa'id ibn abi sa'id al-baqburi daga abi huraira في آخره ya faɗa a ƙarshen ruwaya فعلت هذا idan ka aikata yadda aka faɗa din nan أتم to الصلاة shine sallaka ta cika ومن تك... ومن ومن تقصى min haza duk abin da ka rage daga siffar nan da aka faɗa duk batka ka rage wani abu daga wannan siffar فإن من تقصى to ka rage sallaka sallaka bata cika ba وقال فيه ya faɗa a tasa ruwayar أسبق الوضوء idan za ka yi sallah ka fara yin alwala cikakkiya
عن مسلم إسماعيل أبرنا همار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أمه أن رجلا دخل wani mutum ya shigo masallaci zakarna ya ambaci kamar hadisin da ya gabata ala fihi ya faɗa a wannan ruwayar annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ta- ya ce innahu la tutimmu lashi- lamarin da sha'anin sallar wani daga mutane ba ta cika sai ya yi alwala yadda alwudu'a ya ajiye ruwan alwala wa ko ya yi alwalar yadda ya dace yani ma- mawadi'ahu ya yi alwalar yadda ya dace kuma yakbiru sannan kuma ya tashi ya sallah ya kabbara Muhammadullah azza wa ya yabi jalla Allah azza wa jalla wa yusni alayhi ya godiya gare shi wa yaqra'u bima sha'a ya karanta ko bi ma ta isra min alqur'ani abin da ya sawwaka daga qur'ani kuma yaqulu sannan ya ce Allahu akbar markau sannan ya ruku sa'ima inna hatta tatma'inna mafasilu har gabobinsa ta samu nutsuwa kuma yaqulu sannan kuma ya miƙe daga rukun ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya daidaita a tsaye sannan ya sake cewa Allahu akbar ya tafi ga sujjada in ya sujjadar ya bari sai duk gabobinsa sun samu nutsuwa sannan kuma ya ce Allahu akbar ya dago kansa har sai ya daidaita a zaune sannan ya ce Allahu akbar sannan ya sujjada ta biyu shi ma ya bari sai duk gabobinsa sun samu nutsuwa sannan ya daga kansa ya tashi da kabbara to in yayi haka mai yanda aka faɗa to wannan sallarsa ta cika حدثنا الحسن بن علي أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن من حال قال أخبرنا أمام أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن أمير فأتى بن رافع بمعنى da ma'ana hadisin da ya gabata قال yace قال رسول الله manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce إنا لا lamarin da sha'anin sallar ɗaya ku ba ta cika تسبق الوضوء sai ya cika alwala كما أمره الله yanda Allah azza wa jalla ya umarce shi فيغسل وجهه ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwar hannu ويمسح برأسه ya shafi kansa ورجليه ya wanke kafafunsa zuwa idansa ثم يكبر الله sannan ya ce Allahu akbar ويحمده ya yabo ga Allah ثم يقرأ sannan ya karanta da Qur'ani abinda aka yi masa izinin ya karanta abinda aka hore masa ya karanta abinda ya sawwaka وذكرنا وعدي ya ambaci kamar ruwayar Hammadu قال yace ثم يكبر sannan ya kabara ya tafi ga sujada ويكن وجهه ya tabbatar da fuskarsa على حمام amma mu yace ربما قال دفعته so da yawa kan ce ya tabbatar da goshinsa akan kas فتطمئن har gabobinsa duk su samu nutsuwa وتسترخيها ta saku ثم يكبر sannan ya sake kabara ya taso ya daidaita a zaune bisa ɗorewansa ويقيم الصلاة ya daidaita tsa- a tsatsansa bayansa ويصف الصلاة ya sifanta sallah kamar yadda aka faɗa a cewa raka'a hudu har ya gama
لا تتم الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar ɗayan ku ba ta cika sai fa yayi yanda aka faɗa din nan
نواب بن بقية عن خالد بن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفعة بن رافع an abi arifa ta ibn rafi bi hadhihi kisa da wannan kissa قال yace إذا قمت idan ka tashi za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla فكبر kai kabbara sannan ka karanta fatiha وما شاء ka الله karanta abinda Allah ya nufi za ka karanta إذا ركعت idan ka yi ruku'u ka ɗora tafinka bisa gwiwarka ضد ka حركة miƙe bayanka قال yace إذا سجدت idan kai sujada كل ka سجودك tsaya ka tabbatar da ka yi sujada sosai وإذا رفعت idan ka ɗago daga sujada ka zauna bisa cinyarka ta hagu
حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن معمر بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبي عن أمير فاش بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ya kabar ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kissar قال yace إذا أنت قمت في صلاة idan ka miƙe a sallarka فقدر الله ka ce Allahu akbar sannan ka karanta abin da ya sauka gare ka daga Qur'ani وقال في ya faɗa a wannan ruwayar idan ka zauna a tsakiyar sallah إن ka nutsu a zaman naka bai zaka lisraka cimfuda kafa cinyarka ta hagu ثم تشهد sannan ka zo da tahiya ثم إذا قمت sannan idan ka miƙe لذلك ka sake yin sal- ragowar sallaka yadda kai a baya haka gama daga sallaka حدثنا عباد بن موسى الخليل أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن حلاد بن راشد الزركي عن أبي عن جده عن رفعة بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قص هذا الحديث ya karan ya kawo wannan hadisin da ya gabata قال فيه ya faɗa a wannan ruwayar وضع كما أمرك kai alwala da Allah ya umarce ka ثم تشهد sannan kai ta- kai tahiya فاقم ka tsaya ثم ba كبر ko su ba ta shahadu wato sannan ka zo da iqama ta shahadin wato kinaya daga ikama kama an saki bangare ne bisa duka majazi ne mursali min idlaqil juz'i wa iradatil kulli tunda ikama ana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma faqim kai kai ikama fi makabbir sannan kai kabbara idan akwai qur'ani tare da kai to ka zo ka karanta da shi idan ya zama baka haddace komai ba a ƙur'ani kai da Allah ka girmama shi wahalilu ka ɗayanta shi ka ce alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah wa qala fi ya faɗa a wannan ruwayar idan ka rage wani abu daga wannan ka rage ne a sallaka أبو داود الثالثي وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن حكم حاء تأويله أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبر قال yace na rasulullahi sallallahu alaihi manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga koto irin na hankaka ana daga ana sa goshi a ƙasa ai maza a dage Faktura shi sabu da shimfiɗa hannu irin yadda zakoki ke shimfiɗa hannayensu wani waɗannan rudin makana fil masjidi kaka nan manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga mutum ya ce zai saba wa kansa zama a waje a masallaci yanda zai ringa ganin shi in bai zauna a wajen nan ba ai ba daidai bane kamar an yi ba daidai ba mai waɗannan ba'iru kamar yanda raƙumi yake ɗaukan waje a matsayin wajen zamansa hadha lafal utaybata wannan shi ne lafazin da kutaibatu ya ruwaito hadisin da shi حدثنا زهير بن عرب أخبرنا جرير عن عقاي بن صاحب عن سالم بن البراد قال أتينا عقبة بن عامر mun je wajen kotar da amir أبا مسعود shi ne aba mas'udin قلنا له muka ce da shi حدثنا عن صلاة رسول muna so ka faɗa mana siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قام بين أيدينا ya tsaya a gaban mu a masallaci كبر ya kabbara فلما ركع yayin da ya ruku'u وضع يديه على ركبته ya ɗora hannayensa bisa gwiwoyinsa وجعل أصابعه أسفل من ذلك waja'ala أصابع ya sanya yatsunsa نعم أسفل من ذلك ƙasa da wannan وجاف بين مرفقيه ya nisanta tsakanin gwiwar hannunsa da haƙurƙuransa حتى استقر كل شيء منه har kowane abu nasa ya samu tabbata ثم قال سمع الله لمن حمده sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu فقام ya ce ya miƙe tsaye استقر كل شيء منه har kowace gaba tasa ta samu tabbata a inda take ثم كبر sannan ya kabbara سجد ya sujada ya ɗora يدور tafukansa bisa ƙas ثم جاف بين مرفقيه sannan ya nisanta tsakanin gwiwoyin hannunsa استقر كل شيء منه har kowace gaba tasa ta samu tabbata a inda take ثم رفع راسه sannan ya ɗaga kansa وجلس ya zauna حتى استقر كل har شيء kowane abu nasa ya samu tabbata a inda yake وعلى مثل ذلك أيضا ya aikata kamar haka kuma ثم صلى أربع sannan ya ركعات sallah raka sannan ya sallah raka a hudu مثل هذه kamar wannan raka'ar فصلى صلاة ya gama sallarsa ثم قال sannan ya ce هكذا رأينا رسول الله صلى الله haka muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah نعم
babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam babu fadin annabi sallallahu alaihi wasallama
نعم كل صلاة duk wata sallah da mai ita bai cika ta ثم تدعوه za a iya cika ta daga nafila sallah ta farilla in bata sami cika ba to in mai sallan nan yana nafila sai a ɗebo daga nafilar dan farilla ya zamo ta kai حدثنا يعقوب بن ابراهيم اخبرنا اسماعيل اخبرنا يونس عن الحسن عن انس بن حكيم الدجي قال خاف من زياد او بن زياد wato ya ji tsoron ziyadu ne gwamna ko iji ziyani فات المدينه wannan ne sa ya gudu ya do madina
فلقي فلقي ابا ya هريره gamu da aba huraira قال ya ce فنسبا fana sabani ya nemi in faɗa masa ni waye فانتسبت له na faɗa masa dangina قال يا فتى ya ce kai wannan saurayin لا احدثك حديثا ba na faɗa ma wannan hadisi ba قال ya ce ya ce kwarai ka faɗa min Allah ji kanka قال يونس yunusu ya ce سو ذكر ina zaton ya faɗa cewa daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama قال ya ce ان اول ما يحاسبون farkon abin da za a yi wa mutane hisabi a kansa a ranar alkiyama ماله daga ayyukansu الصلاه sallah kafin a duba kowanne aiki sai an dubi sallah نعم قال ala yace يقول ربنا عز وجل للملائكه ubangiji mujalla wa azza yana faɗa wa mala'iku وهو اعلم alhali ya fi su sanin mai bawa maye منذ في صلاة عبد ku bincika a cikin sallar bawa na جمعها أم ya cika ta ko ya rage إن كانت تامة idan ta zama cikakkiya ce بل لو تامة to sai a rubuta masa eh sallarsa ta samu cika dan kanan ta kasa min hashiya idan ya zamo ya rage wani abu daga sallar kala ubangiji sai ya ce unzuru hal ku duba ku bincika bawa na yayi wata sallah ta nafila in kan lauta idan yayi sallah ta nafila kala sai ubangiji ya ce mu li abdi faridatahu min tadawi ku ɗebo daga sallar nafilar da ya ku cika farillar bawa na zuma fadl a'malu ala zaka sannan kuma sauran ayyuka haka ake dubawa in za a aka zo magana dukiya sai an fara duban zakka sannan a dubi sadaka in ya zamo a zakkar an samu tawaya to an a sadaka akwai sadaka sai a iya ɗaukowa a cika na'am na musulmi isma'ila حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كما wannan hadisin ne ya gabata na musulmi isma'ila barna amma an dawo da bin abi hindi an zurara ta bin awfa an tamim dari annabi sallallahu alaihi wasallam da hadal ma da wannan ma'anar kala yace ta misal zalika sannan zakka ita ma kamar haka zuma fadl a'malu sannan a ɗebe a dubi ayyukan bawa kamar haka azumi ma a duba a ga na farilla ya cika shi ke in bai cika ba za a duba akwai na nafila ko babu alhamdulillah